أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابي قوت رمضان هجرة من زنصيرة من زرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة shekara ta 1445 wanda ya daidai da 22 kenan ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 a tsarin da coci ta tsaya ta yanka makanta ba tare da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba a shafi na 203 a aya jiya mun tsaya aya ta 400 zuwa aya ta 500 a cikin suratul tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa qul i'malu fa sayarallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون na'am kamar yadda muka sani mun ɗauki alƙawalin zamu dinga ɗan ɗebo matsaloli na annawazilu nawazilu zaka matsalolin da suka shafi wato yadda matsaloli mu ce sababbi na zamani da suka shafi sha'anin zaka wanda duk mai bibiyar mu a cikin karatuttuka yana jin waɗannan matsalolin muna kawo su ko ba haka nan bane to a yau zamu taɓa matsala guda ɗaya daga nan zamu dakata shine cewa nisabul waraq an-naqdi jiya mun faɗi cewa su kuɗi ga asalin su ga irin yadda malamai suke kallon su maganganu guda biyar haka ne ko ba ka ba to yanzu ya ake fitar musu da zakka kuma ina fata an fahimce ni to malamai suka yi bayanin cewa su takaddun kuɗi asalin su abinda an ka hankalta ma kasancewa su kuɗi waɗanda ana aiki da su ma'ana suke cewa lamma lamma kana al-maqsud min hadhihi al-awraq an-naqdiyya maliyatuha in an ce mali ya tuha ba waccan ƙasa mali ba wadda take da iyaka da nijar kasancewa su abu ne wanda an ɗauke shi matsayin takarda ce ta kuɗi ana saye da sayarwa da shi shi yasa idan aka soke ma wannan takarda aka ce an daina aiki da wannan kuɗaɗen ko ka bayar da su ba su da amfani ba sani ko mun fahimta ba to tunda ana hankalta ma wannan malamai suka ce ai qimatu hatta baduliya ana kallon kimar da suke yi ta musanya ka bada su a baka ko ka bayar da su a baka wani abu la a ba su ake hankalta ba domin zatin takardar aiwa wani abu da ba wani na yanzu zamana aka yi rubutu aka sanya ba takardar zane za a yi don akwai takardun da ba su yi kuɗi kyawun kallo ko ba ka rabari amma kuma ba su da wani amfani ina fata an fahimci ya ce to fa innal mu'tabar fi nisabiha wa inna ma yu'rafu dhalika bi taqwimiha bin naqdaini adh-dhahab wal fidda malamai sun kace in ana son a gane kimar su to a maida su daidai adh-dhahab wal fidda ma'ana daidai kimar da in sun ka kai daidai kimar zakar dinari da azurfa za a fitar musu da zakka to ya za mu gane wannan waɗansu malamai sun ka ce to muna da dinari muna da azurfa to da wanne za a auna waɗansu daga cikin malamai sun ka ce to abinda za a kaddara a ɗauki nisabi na fiyabba na azurfa daidai kimar azurfar da ake fitar ma zakka sai a kimanta kuɗi idan sun kai wannan matsayi sai a fitar musu da zakka sun ka ce saboda galibi takdiri na zakka ya tabbata a cikin hadisai ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa shi in an kai da fidda azurfa ya fi amfani ga talakawa saboda galibi nisabin zakka in an kamanta da azurfa ya fi yawa ƙasa in an kamanta da dinariya ya fi tsada to kaga yawa ƙasa da shi shi ya hini shi ya fi amfani kuma shi zai fi fitar da masu kuɗi su tsira gaban Allah don kai ya kai kana da nisabin fitar da zakka ba ka fitar ba ba sai ko mun fahimta ba to waɗansu kuma suka fi cewa daga cikin malamai a fitar da zinari shi ne ya fi wanda galibi ma yanzu an fi aiki da shi don azurfa ba wata kima take da ita ba sosai yanzu amma zinari yana da kima to kina sai a hankalta ma wato zinari ina fata an fahimta to waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a abin da ya kamata shine kada a ce zinari za a duka a ce azurfa za a yi kowace shekara a hankalta idan ƙima zinariya ta fi tsada to sai a yi aiki da na azurfa ma'ana ne sabin da duk ya fi sauƙi idan ya zamanto na azurfa shi ne zai fi sauƙi tun daga shi abin zai fara sai a fara da shi idan na zinari ya fi sauƙi sai a fara da shi ma'ana idan an ka ce misali nisabin zakka in azurfa ne misali jika 500 in zinari ne jika 600 to wanne za mu ɗauka sai mu ɗauki na jika 500 domin shi ake farawa to in ya zama to wata shekara na zinari jaka 500 na azurfa jaka 400 wanda ya za mu ɗauka sai mu ɗauki na azurfa to in ya zama to na zinari jaka 300 na azurfa jaka 400 wanda ya za mu ɗauka sai mu ɗauki na zinari shi na wadansu malamai suka ce a'a kan a ce zinariya ko azurfa a'a a hankalta ma a shekarar wanne ne a adna nisabin da adana sai a yi aikin shi saboda shi sawa fukara su samu kuma shi ma mai dukiya ya fita salum alum gaban Allah to amma a zamanin nan in muka ce za mu fitar mun san a can cikin hadisai za a kawo a ce zinari tana da kaza to yanzu in ana son alawar na auna ya za mu yi ina fata an fahimce ni kaga akwai matsala to shine sai suka ce to za a hankalta ma in aka zo in zinariya ce za a samu gram 85 gram 85 sai a hankalta ma price wasu ce a ɗauki firi na gram na tsakiya wasu ce na sama wasu ce na ƙasa amma zance mafi inganci a ɗauki na ƙasa saboda kami saboda ka fita gaban Allah subhanahu wa ta'ala kada nauyi ya shafe ka gram 40 gram 85 na zinari su ne wato nisabin zakka kenan da shekara ta zo an ka ce gram yana jaka goma sai ka buga jaka goma so 85 sai ne sai ka fitar da zakka sannan kuma in gram ne in abin da ya shafi azurfa ne to gram 595 gram 595 kidan kaga sai ka buga shi in an ce yanzu gram na azurfa yana jaka biyu sai ka buga shi so 595 sai baka kudin wato abin da sai baka lissafin zakka ba sai ko mun fahimta ba to da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta duk da yake waɗansu daga cikin malamai sun ce a cewa a'a wato in za a nisabin kuɗi a hankalta ma mutawassitun qima bainal zahabi wal fidda qima ta tsakiya ma'ana ka ɗauki price na ƙasa ka ɗauki na sama ɗauki na tsakiya amma mai wannan binciken da ya gabatar yace walau qila bi anna nisab al awraq al naqdiyya huwa mutawassit al qima bain nisab al zahabi wal fidda lakana lahu wajhun da an ɗauki wannan ra'ayi a ce tsakatsakiya ce da yayi yace illa annahu lam yaqul bihi ahadun min fuqaha al asr bai ga wani malami ba wanda ya faɗa daga cikin malaman zamani tunda matsala ce ta zamani game da gram da abin da ya kamata haka yace fi ma waqaftu alaihi a iya binciken da nayi yace min ma yastati mazidat ta'ammul wannan yana sa kiran dole sai an ƙara ta'ammul dubawa da kyau fil mas'alati a cikin mas'ala ma'ana wani ra'ayi na wanda ya zo masa amma bai ga malamin da ya faɗa ba sai ya ja da baya ya je faɗa amma bai ce ya kamata ya yi da shi ba shi ko wani duk abin da ya fahimta sai ce zo sai ya aiki shi kenan dai a takaice abin da ya zo cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kima zinari a yanzu gram 85 ne abin da an ka faɗa na azurfa a cikin nasoshi gram 595 su ne za su bada nisabin zakka wannan a zamanin da muke ciki kenan saboda galibin mutane musamman abin da shari'a ta faɗa ba a wancan lokaci wannan insha Allah ta'ala nan za mu dakanta game da matsaloli na zamani na zakka sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu zo mu dora akai bi idnillahi ta'ala malam an sake maimaita aya mu ƙara dora karatu insha Allah وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Mm.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Na'am, ga yadda tafsiri yake gudana muna farawa ne da fassara kalimomi ɗai bayan ɗaya, ko ba haka ba, ɗaiɗaikun kalimomi al-mufradat kenan. Abu na biyu sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul in akwai sai mu zo zuwa ga munasabat. Wani lokacin mu fara da munasabat sannan mu tai zuwa ga asbabun nuzul. Allah ya ce wa qul i'malu in ka diba cikin jalalaini tunda shi ne muke ɗaukar kalimomi. Wa qul kenan ka ce lahum gare su suwa an gane ko su muminai waɗanda suka kawo abin eh, sadaka ko ba haka da bane ko kuma wa kullahum ka gaya musu su munafikai da suka zo suka bada uzurin su ko ba haka da bane mutum ya zo ya bada uzuri ya ce ai uzuri gare shi ta ba matsala je ka ayyo da gobe za ta yi halinta wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lami inji zuhair ibn abi sunna in dai abu dabi'a ka ne duk yadda kai ya kana ta kwanace kwanace ka a gane ka wallahi an gane ka duk yadda kake da rubaba saboda yau da gobe ta fi karfin wasa shi yasa in kai yi hakuri ka zauna tare da mutum duk yadda yake da dubara wallahi da ka iya gane shi to dan haka qul lahum ka gaya musu yace aulin nasi ko ku ka gaya ma mutane to menene bambancin lahum da linnasi anan da mai jalali ne kawo in an ce lahum ka gaya musu ko muminai wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin koko wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan koko wato wa jaa al-mu'adhdhiruna min al-a'rab liyudhila lahum bi yashafi su to amma ai an ka ce lahum koko linnasi to ai su ba cikin mutane suke a'a saboda alqur'ani bai shafi al'ummar da ya sauka a lokacin nan tana nan ba a wannan lokacin a'a hatta da waɗanda za su zo bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da alaka da su to linnasi ka gaya ma mutane waɗanda ke zamanin ka da waɗanda ma za su zo aikin ku Allah zai sawa a bambanta tsakankanin ku shi yasa a kowane zamani ko ba zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba abinda zai sa a gane mutane shine ni shine aikin su ba sani ko mun fahimta ba shi yasa ya ce aulin nasi i'malu ku yi aiki ma shi itum abinda kun ka ga dama nan da an ka ce ma shi itum shine ya kawo shi amma i'malu ma shi itum a cikin suratul fussilat aka kawo shi ko baka da bane i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nar khairun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum ko baka da bane ko aikata abin da kuka ga dama to nan sai dauke irin wancan ne to in an ce i'malu nan ku yi aiki ma shi'tum abin da kuka dama to nan yana iya koma zuwa ga munafikai don ba a ce mu mumini ya aikata abin da ya ga dama amma an ka ce i'malu ku yi aiki an ka bar shi a matsayin umurni ne ku je ku yi aiki da musulmi da kafiri da munafiki duk kowa je aiki Allah zai sa a bambanta ku a bambanta ku ta fuskar mi ta fuskar aikin ku aikin ka ya bayyana wannan kafiri ne ya bayyana wannan munafiki ne ya bayyana wannan mumini ne ba sani ko mun fahimta ba an gane ko ya ce to abin da mashi itun fasayar Allah amalakum da sallu Allah zai ga aikin kuma ana Allah zai bayyana aikin ku wa rasuluhu kuma manzo zai gani tunda zatin Allah ya bambanta da zatin manzo aikin sai ya bambanta dan haka shi Allah da an ce sai ya raba Allah zai gani bane Allah ya sani zai bayyana wa rasuluhu manzo zai gani shi manzo zai gani don bai san gaibi sai gaibin da Allah ya sanar da shi wal mu'minuna da mu'minai za su gani in ana nufin mu'minai da wannan zamani za su gani yau da gobe Allah zai bayyana musu munafiki na gaskiya an gane ko da mumini kuma sannan kuma a'a wal mu'minuna in ya shafi har mu'minai a kowane lokaci Allah zai bayyana munafiki da mu'mini ana aiki ko a wannan zamani sai Allah ya bambanta Allah kai mana tsindin munafinci ya ce to wasu turadduna da sannu za a mayar da ku bil ba'asi in an tayar da ku ko ila alimil ghaibi wa shahada zuwa ga ma'abucin wanda wato wanda ya san gaibi abin da ya koyu ko ya faku in ji malaman zauri wa shahadati da abin da an bayyane ai Allah shine Allah shi yasa aka ce mai alimul ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai ba ku labari game da abin da kun kasance kuna aikatawa fayujazikum bihi sai Allah ya sakanka muku da shi haka ne ko ba haka ba to wannan shine abin da yazo cikin jalalaini a daidaikun kalmomin da malam ya kawo amma yanzu za mu dawo cikin ilmul munasabat mu ji abin da shi ibnu ashur yake cewa ibnu ashur yake cewa da Allah ya ce wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa qul i'malu yace atfun ala jumlati alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi kina wagga aya kuma tana da alaka ne ko azafi ne akan labarin da Allah ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi yace alladhi huwa fi quwwati ikhbarihim bi anna Allah yaqbalu at-tawba ma'ana kamar an ba su ne da anka ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tauba ba su da masaniya kamar kuwa ce ma'ana ma'anar shi kamar dai an ce ne Allahu bi anna Allah yaqbalu at-tauba wa qul wa qul lahum i'malu ay ba'da qabuli at-tauba kamar ana nufi a ce musu wa qul i'malu ba dan an ce Allah ya karbi tuba ba shi da muka je kai kwana ko ba ka da bane abin da suka ce tsammanin wa rabbuka mallan ya kiro ma shi na jiran dan mazanka ko ba haka ba a in ka tuba ba shi ne ka daina aiki ba ba sani ba ko an fahimci ni a'a aiki na yana jiran ka ibada ba ta yanzu mun ka faɗa cikin khutba yau an ce Allah ya umurce mu da ibada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yau shi ibada za a daina sai ka mutu wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yaqin kuma shine mutuwa ba wai a'a yaqini ba shine ka gane alqur'ani wani ce wai ya gane alqur'ani shikenan shi yanzu ya daina bautar Allah kaga wanga yanzu na abin gane alqur'ani jahilci wani kuma ce a'a wai wani ilimi ne in ka kai wannan yakinin ka san Allah da kyau to baka bukatar ibada to ya an kai annabawa su kai wannan matsayin sahabbai al yaqin shine al maut ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukaththibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin al yaqin huwa al maut dan haka kake mutane fassarar hayaniya duk wanda ya dauki fassara ya halaka an gane to wannan shine munasaba tsakanin aya da waɗancan ayoyi don haka dan an karɓi tubanku ana buƙatar ku ci gaba da aiki ba shine a ce an karɓi tuba ba ku zo ku yi zaman ku ba haka ake nufi ba a cikin asbabun nuzul bu kawo asbabun nuzul ba domin wannan aya kamar tana da alaka ne da waɗancan ayoyi wa qul i'malu ka ce ku yi aiki fa sayyara Allahu amalakum Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana aikinku yara zai gani amma ana cewa Allah zai gani a Allah zai bayyana ba a cewa Allah subhanahu wata'ala zai gani don babu abin da Allah ba zai gani ba in ka ce yara zai sani ka fassara shi da yara ta sani akwai ru'ya qalbiyya ilmiya akwai ru'ya basariya in ka ce ru'ya ce ta ilimi ai babu abin da Allah ya jahilta in ka ce ru'ya ce ta gani babu abin da Allah baya gani da aka fasayar Allah ba ana nufin Allah zai gani ba babu a'a Allah zai bayyana an gane ko amalakum aikinku a gane shi mi a yinsa ba a ce a amalakum ba domin al'amalu aiki ne mutum guda ya kamata a ce wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum kuma karan bane a wuri wasu wasu wurare sai ce a'malakum wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum an gane ko to kaga a'mal ya kamata a ce a'malakum ga mai jin larabci sai a ce a'a qur'ani yana da wani usulubi in an in ya ga dama sai yi muqabalatul jam'i bil jam'i in an ka ce a'malakum kenan ayyukan ku ko wani an bashi nashi aiki in an ce nan amalakum saboda al'amalu jinsi na an hankalta ma kowa za a bashi nashi ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti babi na anwa'u khitabil qur'an ya kawo khitabi khitabi ya kai 40 da wani abu cikin su nawa ka sani kaga ko in baka sani ba cikin fasara alqur'ani sai ka samu matsala mun ji wannan da kyau ala ayyati hal wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu to wannan aya ustaz dr fadil samar ra'i kamar da na taba fada a safha ta 142 a taba'a ta darub ni kathirin an gane ko tunda taba'a tana iya bambantuwa da yazo sai ya ce to alqur'ani yana da latifu dhikri wal hafi an ce latif abu mai taushi ma'ana hikima na ake nufi latif abinda ya koyu ilimi ne wanda ya koyu ba kowa ya san shi ba sai ce da Allah ce wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun amma anan ayar da muke akan ta ta 105 sai ce wa qul i'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna can sai ya ce abin ga summa turadduna nan ko sai ce wasa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada me yasa aka samu bambanci anan sai an ka ce wato abin nan aya an ka ce sun maturadduna ba a kawo mu'minuna ba an gane ko a aya ta 194 ko ba haka ba sai Allah ya ce wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna aya ta 94 a shafi na 202 kaga ni sai ce wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu bai ce wal mu'minuna ba nan kuma sai ya ce wa saturadduna a can aya ta 94 ce thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada wani sai ya ce to a rama dai ya kokari ya bambanta ai babu wani bambanci tsakanin sojan mu ba gaskiya bane ina fata an fahimce mu sai malaman balaga ta alqur'ani suke cewa da an ka ce aya wal mu'minuna an gane ko aya ta farko tana magana ne kan munafikai da an ka ce qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa humul ladina yubtinuna al-kufra wa yuzhiruna al-iman na ana magana ne kan munafikai ya'tadiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum ko ba ka nan bane yace to wala ya'lamu al-mu'minuna bihim illa man atla'ahu Allah illa man atla'ahu rasulullah an gane ko alayhi mumine ba za su san munafiki ba sai wanda Allah ya sanar da manzo manzo ya sanar da su kuma haka nan bane shi yasa an kace falam yaqul wal mu'minuna li anna al mu'minina la yarawna a'malahum domin su mumine ba sa ganin ayyukan munafikai da suke yi a boye Allah dai yake gani bi khilafil ayati thaniya ita ko aya ta biyu fa innaha fi ta'atil mu'minina tana da alaka ne da da'ad da mumine za su yi ma Allah wa hiya zahiratun lil jami'i ai abu ne ana ganin shi ga fili ma'ana waccan aya dai a takaice tana bayani ne akan ayyukan da munafukai suke yi a ɓoye wagga aya kuma tana da alaƙa ne tsakanin za a cuɗanya juna a yi aiki idan za mu yi aiki da ni da kai yau da gobe zan fahimce ka musulmi da kafiri da musulmi da munafiki idan za su yi aiki misali ai yau da gobe za a gane juna amma labari na gaibi waye san shi Allah shi yasa can sai ce ya atadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum nan zan ta abinda Allah ba da labari ne kaga mu'mini ba son shi ba amma da yace wa qul malu fa sayara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun tunda za ku yi aiki tare ai ku za a gane mu juna da kafiri da munafiki da musulmi in za a yi aiki ai yau da gobe za a gane juna ko ba haka nan bane ko mata ka sai ta ce kai ni wani shekaru da shi babu abin da zai koye mini ko ba haka nan bane abokin ka ma sai ce ai mun yi shekaru shekaru da shi ba abin da zai koye mini na san shi ciki da bai ko ba ka da bane to dan haka shi yasa dan haka kar ka sa tsammanin a'a an kawo zancen wannan shi yasa shi yake cewa wa qala fil jama'atil mu'mina shi dr fadu samar ina nufin kamar wannan aya wal mu'minu tana da alaka ne da mu'minnai ma'ana an shigo magana ne kan mu'minnai ba kan munafikai ake yin ta ba don an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim wa qul i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ina fata an fahimce ni to shi yasa sai an ka bambanta kuma da an ka zo wajen mu'minai da an ka ce ya ce zahiratun ya ce wa khatama Allahu ayatul munafiqina bi qawlihi thumma turadduna an gane ko kaga thumma turadduna sannan za a mai da ku wa khatama ayatul mu'minina aya ta biyu kenan wadda take magana kan mu'minai wa saturadduna li'annahu wa'dun fabanahu ala qawlihi fa sayara Allahu kaga kafirai da an ka ce wasai Allahu amalakum wa rasulu thumma turadduna kamar an yanke alaka tsakanin magana amma da an ka ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasulu wal mu'minun wa saturadduna sai an kai aqafi na kusa saboda a nuna maka su mu'minai alaka su da Allah alaka ce da ba ta yankewa ban sani ko mun fahimta ba shi yasa an ka bambanta tsakankanin su wannan ana magana ne bambanci tsakanin wata aya da wata aya ta fuskar har da balaga ta alkur'ani amma dai duk inda ta kai ta kawo bambancin su waccan tana ba da labari abinda Allah zai ba da labari kidan ba sai an kawo mumine ba wannan ko an ce su yi aiki kidan ana kawo mumine don mumine suna aiki tare da sun zasu ga abin da suke aikatawa wannan da mun dauke shi ina ganin za mu fahimci mas'ala a gurguje wallahu ta'ala a'lam to wa qul i'malu ka ce ku yi aiki fa sayarallahu amalakum da sannu Allah zai bayyana aikin ku to anan akwai magana babba i'malu ku yi aiki wannan shine abin da ni jiya muka dauko abin da zai bambanta kasashen larabawa da na Afirka da kasashen turawa su turawa sun gina kasashen su ne aje ayi aiki ko ba ka nan bane mu ko mun gina kasashen mu ne a'a a ci bulus da gumin wasu in ka zo afirka in ka zo america kana neman aiki ko china sai a tambaye ka mi ka iya yi zo ka nuna muna aikin da za ka yi ƙararra mu gani ko ba ka bari in ka zo turai kana neman aiki sai a ce wani certificate kake da shi ko diploma ce a doctora ha in ka zo afirka kana neman aiki to akwai tambayoyin da za a yi ma dan wa kake wa ya turo ka dan garin mu na dan famin mu na dan unguwan mu na kanin madan na mi ka zo da shi a hannu shi ne bambanci saboda su can a america ba ruwansu da baki ko fari ko dan gidanku turai ma dan gidanku ba ba ruwansu ya aiki tare da kai kowa bai washe ce yake ci amma mu kasashe ba nesa ba ma ci gaba da aikin kasa da aikin addini ba wanda iya ake nema ba na fata na fahimta ta a'a wanda ya canci wallahi in da nan haƙƙiya ma ta tsawi in ba mu bar wannan ba wallahi ba za mu ci gaba ba shine cewa wanda ya iya aiki a bashi ya jagoranci aiki aiki ya kyau amma a labe a ce a'a wanda ya iya aiki a mayar da shi baya mutum shi adda baiwar shi ta karatu ko ta ilimi ko ta aiki kuma ya koma bayan ka shine yaronka to dan afirka da kasashen larabawa da wannan tunani shi yasa baki a america in yana da ilimi ana iya bashi director ma'aikata gaba daya don ba farin ake kallo ba to mu ko a ayyukan mu na kasashen mu da na abin da na addini wa abin da ake kallo waye annawa to in ka ce waye annaka to ai ita bai wanda Allah ba su ita ko ba ta ku bace da haka dole dole in ana son ayi aiki a ci gaba Afirka wallahi mu bar wannan wallahi mu aje shi baya bai yiwuwa a ce baiwa ta koma baya a ita baiwa binta ne ake yi shi yasa rezo ne ake kireye afirka sai ga mutum wai ya buɗe wani rezo na wani abu wai shi abin da yake so shi ya waye ya zai ya tattaro masana ya bai su karkashin shi su shi biyayya masu ilimi ba sa maka biyayya da dai kada suke yi an sa akwai inda an kazo wallahi ba za ka yi komai ba ko ba haka bane ana ba da kissa wani direba da shi da wani alhaji zan ba da wannan kissa shi direban alhajin shi bai iya mota ba amma yana zagin direban kwarai da gaske kusa akwai waɗanda kana aiki tare da su amma kuma wani gidan su kai ba aiki ne ba wato ba aiki ne kai ka matsayin matsayin bawa kake shi bature in kana aiki tare da shi yana respectin ɗinka ko ba kana bane amma dan afirka da kasashen laraba in kana aiki lokacin bawa ba an ka dauke ka ba dauke ka ma mai aiki shi yasa ayyukan ba sa yi kuma kasashen afirka da larabawa sai a dauke ka aiki guda amma aiki mutum 20 za ka yi kai za ka za ka za ka kuma wani cikin aiki shi kuma duk nasara ake nema duk ƙarya ce da shirmi da hayaniya an gane ko to wannan direban ashe yana da cikin alhaji zai haihe shi ciki ba na ya dauki cikin shi ba na yana jin haushinsa don ka gane hausar da kyau an tafi ana tafiya cikin daji an kai tsakiyar daji sai direban ya tsaya shikenan sai kashe mota ce to alaji na aji aiki ya ce a kaza kaza ce wallahi na aji aiki kuma tsakiyar daji ake kuma alaji bai mota ba ya tare wata mota ta buru shi don in cikin gari na alajin dariya zai yi ko ba haka da bane kaga ko da ba zai iya tuka mota ba zai samu direba can ya buru shi daji kaga in zamanin gada zamanin ikin da kan karshe ta kare ba sani ko mun fahimta ba shi ma wani suka yi rikici shi wannan mai mota ne shi ko wannan yana tuka mota to mai gidan ba na ce duk yara ba idan suna aiki karshen masu gidaje ba sa yin laifi ba haka ne ke nufi ba amma galibi wani lokacin masu gidajen suna wulakantar da wanda ke karkashin su shi yasa da yawan masu kudade Allah ke turo duke su bala'i Allah ke turo musu rashin lafiya saboda suna cin haƙƙin na ƙasa da su suna ganin ba wanda zai kwata musu haƙƙin su akwai shi shine Allah kuma zai bi ta hanya ya kaskanta ta to sai aka zo shi wannan alaji yana kaskantar da wato direban to ran da sai zo sai ajiye shi kidin nashi yace mai kai ajiye min kidi na kile kidi na mota sai je ajiye sai ta to zan taya alaji yace to ita tahiya yace a akwai abu guda baka amshe shi ba yace menene yace tuka motar iya wanda ni kana ya kwace ta ina ba ta ana fahimta da haka in muna son mu ci gaba mu yarda da kanuni wanda Allah ya aza wanda ya iya aiki wanda ya iya karatu a sa shi gaba ya koya ya koyar in ba haka ba bai yiwa ni zan karantar da kai ni zan koma yaronka dan afirka dai da wannan akida yanzu haka iska afirka masu koyon aiki mai gida zai zo karfe 8 ya fara aiki sai 11 masu koyon aiki za su shiga in sun ka zo 11 kuma za su kama aiki sai an ada shayi an sha premium sannan a ce mai gida ga mu su to waye mai gida cikin harkar babu ladabi babu biyayya shi yasa abin baya albarka mutum yana karantar da kai karatu kuma kana son a ce wai shine yaronka a makaranta zaka zo ka dauki karatu amma ya an bayyana gaban mutane ka so a ce wai ya zo ya duka ya ga shi ka ga da kai ne babba to ina girman shiki girma na Allah ne na bada shiga wanda su don haka 'yan afirka da kasashen laraba in muna son mu ci nasara jama'a muna da ɗabi'o'in da ba su da kyau shine mu yadda mu koya ga waɗanda suka iya mu yi musu biyayya in muka iya mu ma abinu amma baiwa dan kana da wani matsayi na duniya ka ce a wanda ya iya sai ne dawo kasanka wallahi bai yiwa shirme ne kawai muke yi wurin masu ilimi daban wurin masu jagorancin administration daban wurin masu mulki daban da kuɗi wurin masu ilimi da tafiyar da ayyuka daban ku ku yi harkokinku mu mu yi namu harkoki wannan shine ka'ida amma in ba haka ba wallahi cuwa-cuwa ce za a yi ba yadda za a yi kuma akai labari eh malu a yi aiki ba a ce baki ko hori ba ba a ce dan kabila kaza ba ba a ce dan yanki kaza ba ba a ce dan gidan wani kaza ba ba a ce dan kaza ba ko dan jiha kaza eh malu a yi aiki duk in ana son a gane gaskiya wallahi ya aiki amma in ba aiki za a yi kaji mutum ya ce a'a ai ni da an dan gari kaza to wa bai da gari ni da ni hito da kabila kaza to wa bai da kabila ni da an hito daga yanki ko ni wari ina yo kai kadai a fari a duniya kuma ina ran mutane da launinka aikin ake bukata yanzu a aji zancen launinka yi aiki a gani kai fari na kai baki na kai ja ne kai dogo ne kai wankantar wata ne yanzu kala rawi babu wankantar wata ƙarya ce ya ce dama ba mutum biyu ne Allah ya duniya baki da hori ya ce ba wata tarwada mai wanka kawai ba su su gaya ma gaskiya ne yalla Allah baka kuɗi ba su gaya ma gaskiya baki kace kawai ba wani wankan tarwada yo chocolate ya ce kai ne chocolate din ya ce kai da Allah baka ce mishi ya ce ma Allah rahmani dan haka wannan shine kawai duk in kana son ka gane mutum bai son gaskiya an zo wajen aiki ya bar zancen aiki ya kuma zancen wani abu sai ka ce ah ai ni dan unguwa kaza na ai ni dan gari kaza na ai ni dan kabila kaza na ai ni dan yanki kaza na ai ni dan wane ne duk ba wannan an ka tambaye ka ba a je su wannan yi aiki mu gani in baka iya aiki ba duk ta hida wannan abubuwan ta yi can yanzu nan ba a da bukata su yanzu aiki ne ake da bukata khalas ku ne ba mutane wahala فسيرى الله عملكم ورسوله امين والمؤمنون ستردون الى عالم الغيب والشهاده الله يسا ابن دي كوي يسا ابن دي ابيني فينبئكم بما كنتم تعملون الله زي باكو لبارين ابن da kun kasance kuna aikatawa ma'ana kuma zai zai sakan ka muku alamu ji aya ta gaba wa akharuna wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma ما يتوب عليهم والله عليم حكيم na'am kamar yadda muka saba za mu fara ne da ɗaiɗaikun kalmomi mu fassara su wa akharu ne ce minal mutakhallifina akwai waɗansu daga cikin waɗanda ba su fita wajen yaƙi ba shine akharu na kina akwai waɗansu mutane wa qaumun akharuna ko ko wa jama'atun akharuna haka zaka ɗauka shi sai yace murjauna kaga da yazo mai jalalaini sai yace murjauna bil hamzi wa tarkihi kaga in yace bil hamzi wa tarkihi ya barka baka san me ake son a ce ba ina fata ana fahimta ta amma in ka koma cikin ilmul qira'at sai kaga abinda ake nufi murjauna an gane ko imamu shu'ba wanda rawi ne na asim da imamu ibn kathir da imamu abu amr ibn al-ala da imamu ibn amir sun karanta murjiuna murji'una kaga sai ce bil hamzi sai ce mi wa tarkihi akwai murjauna kaga in ba haka ba za ka gane ba kenan waɗannan da ambata su sun ka karanta bil hamzi da imam shu'ba da ibn kathir da abu amr ibn al-ala da ibn amir sun karanta bil hamzi an gane ko yawwa murji'una an gane ko murji'una wa akharuna murji'una li amrillah sauran kuma sun karanta murjauna li amrillah to ya za ka yi kuma yanzu mun ji an ce wane ya karanta da kaza wane ya karanta da kaza to mene ne alaka kuma tsakanin kira'o'i kaga na an baka aiki ko ba haka nan bane me ma'anar shi sai ce mu'akharuna ko mu'akharuna an tauba an jinkirta al'amarin su na tuba li amrillahi in ji mai jalalin zuwa ga al'amarin Allah ma'ana an jinkirta to meye bambanci da murjauna da murja'una waɗansu daga cikin malamai da suke taujihin ilmul qira'at sai sun ka ce murjauna duna tilkal hamzi ma'ana da murjauna murjauna ne afwan murjauna li amrillah ma'ana an mayar da al'amari zuwa ga Allah in an ka ce murjauna da murjauna duka ma'anar shi daya da larabci ana cewa arjahu ana cewa arja'ahu arjahu ya jinkirta al'amarinsa arja'ahu ya jinkirta al'amarinsa ko kan bane turji man tasha'u min hunna ko turji'u man tasha'u kaga duka dai na duka ma'anar jinkirtawa sai da to turji'u daga arja'a ne turji kuma daga arja ne yurji irja'an da larabci ana cewa arja'atuhu kuma ana cewa arjaituhu waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ina fata an fahimci ki larabci ne ya bambanta ya bambanta su wasu suna ina ganin a'a murjauna li amrillah alhamza ce an ka shafi da akwai ta murja'una ne sai an ka shafe alhamza din ina fata an fahimce ni amma abinda an ka fi dauka kowanne da asalin shi da arja'a daban da wato arja daban to almuhimmu dai an jinkirta al'amarin su har zuwa ga wato an jinkirta al'amarin su zuwa ga Allah fihim a cikin li'amrillahi fihim bima yasha'u cikin jalalil buki ma'ana an jinkirta al'amarin su zuwa ga Allah bima yasha'u gamin da Allah ya so imma yu'adhibuhum in Allah ya ga da ba shi musu ni shi musu azaba bi an yumitahum ko bila taubatin Allah ya kashe su ba tare da tuba ba wa imma yatubu alaihim in kuma Allah ya ga dama yayi mi ya karbi tuban su imma menene ma'ana imma kana karatu an ka tambaye ka bi amma ana imma ala ramma me ma'ana imma a larabci kaga sai kai tsayi shassa ku nemi littattafai na ma'anil huruf ba sunna nake tun da nan yi ma tambaya mutum yanzu ka rikici ba haka nake nufi a na yi maka tambaya ne lokacin ka kai ta yanka ni ko na yi ma tambaya ko ka ba ni amsa ko ka ba ni bari dai amma akwai yara waɗanda zaka zo gaban su kai wa'azi akwai wata rana zaka shiga aji ka ba da lakta sai wani ce akar maka Allah tambaya gare ni wai in ma cikin Qur'ani wai mi take nufi ko ko cikin larabci mi take nufi daga ce a kai in ma to gashi nan dai kai ba shi kenan ba to karatu bai ginuwa akan haka akwai littattafai da an kai kan huruful ma'ani a gurguje yanzu zan baka wani sirri ga wanda yake aiki da google sai ka shiga cikin intanet sai ka sa almu'allafatu fi hurufil ma'ani sai ka ga littattafai da malamai sun kai in ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'arib ya kawo wato huruful ma'ani wanga littafi ne wanda ne baka kusa in ma ka riƙe akwai in mai ma wadda shartiyya ce ba ita aka magana anan ba akwai in murakkaba kaga tun da nan karatu ya canza in wadda take shartiyya to in ce an ka kara da ma kamar yadda Allah ce qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan kaga ni faman tabi a hudaya fala khawfun alaihim wala kaga fa in ma ya'ti lakum min hudan asalin shi fa in ya'ti yannakum min hudan faman tabi a hudaya sai an ka kawo ma litta'kidi an ka karfafa ma'ana to akwai in ma murakkaba ita ko wannan sunanta harfu tafsil menene tafsil shine rarrabe abubuwa siyasa an ka ce wa akharuna murjauna li amrillah fassalahum ila qismaini qassamahum ila qismaini aw qassama amrahum ila halataini imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim haka ne ko ba haka ba ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an da imam suyuti ya keɓe babi akan adawatul mufassil nan ya kawo ma'anarsu dan haka sai da gane ma'ana haruffan ma zaka gane tafsirin sai ka yi tafsiri shekara kuma ce aka rauka lahu mi amma na harfin in ba ka ce ina ruwana ba da ina hausa ba a wadda sunanta harfin tafsir an gane wannan daga ciki akwai amma ita wata da kuwalin tafsir alam ya ji duka yatiman fa'awa wa waje daga dallan fahada wa waje daga ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila wa amma bi ni'mati rabbika fassala bayna hadain to in ka ce kusan ma'ana harafi ba kuma za ka yi fasara ba ka ɗauko aiki ba ya sa waɗannan karatuttukan da muke yi wallahi suna buƙatar gyara almuhimmu in ma yu'adhibuhum in Allah ya ga dama yayi musu azaba ko ba ka dan bane wa in ma yatubu alaihim ko Allah ya karbi tuban su wallahu Allah alimun masali da bi khalqihi in jumai jalalaini wato da halittunsa hakimun Allah gwanina fi sun'ihi a cikin wato aikinsa bihim da su yace wa humus salasatul atuna ba'd su ne mutum uku waɗanda za su zo an gane ko marara ibn rabbiya da kuma ka'ab bin malik wa hilal ibn umayya yace takhallafu kaslan wa mailan sun ki fita dan saboda kasala da karkata ila da'a zuwa ga adda'a hutu la nifaqan ba da munafici ba ba da munafici ba walam ya'tadiru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma buskai uzurin su ba busdo sun ka kawo uzurin su ba a gane ko ka gairihim fa waqafa amruhum 50 laylatan sai al'amarin su an ka tsayar da shi kina fa waqafa amruhum sai manzo ya tsayar da al'amarin su shekara ba hanna ce shekara 50 layla kwana 50 an gane ko wa hajarahum nas sai kuma mutane suka kaurace musu hatta nazalat tawbatuhum ba'du sai da tuban su ya sauka da Allah ce wa akharuna murjauna li amrillah an bar su ko to daga baya Allah ya faɗi menene hukuncin su sai mu jira ce an kawo zancen su can laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alayhim innahu huwa at-tawwabur rahim ko baka da dan haka ya kamata bayanin su du'a sun mata ma'alim inda ku bihim rahufur rahim ko ba karmin to dan haka dai bayanin su zai zo a ayoyin da za su zo na gaba wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim anan mas'ala biyu nake son yi bayani kun san in muka zo akwai ababen da yana da kyau a rinka tunatar da masu sauraron karatu abu na farko wa akharuna murjauna li amrillah mun faɗi munasaba tsakankaninsu domin tana da alaƙa da waɗancan mutane da suka gabata an gane ko wa akharuna murjauna li amrillah in muka riba cikin al-isti'ab fi bayanin asbab sun kawo sababin nuzulu guda kuma shi ma bai inganta ba sun ka ce an muhammad bin kab al-quradi anna abalu baba ashara ila bani quraiza bi usbu'ihi annahu dhabh wai abu lubaba ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka ce yana da alaka da yahuda banu quraiza ya je ya saukar da su akan hukunci su yarda da hukuncin shi ko hukuncin Allah sai suka ce za su yarda da hukuncin shi ma'ana sai ce annahu zab sai hatta in suka yarda da hukuncin shi yanke su za a yi fa nazalat la takunu Allah wa rasula wa nazalat wa akharun murjun li amri Allah fa kana mimman taba Allah taba Allah alayhi to in ka dibi tun daga nan sanadin bai inganta ba kuma in ka dibi matanin akwai matsala ana zancen waccan aya ta cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula can amfani na sannan kuma na ana zancen tauba wa akharuna murjauna li amrillah na ana zancen al'amarin tabuka can kuma ya ayyuhal ladina amanu la taqulu allaha wa rasul ana zancen yakar yahuda wanda suke madina kuma don an zo an hada su an ce sababun nuzul guda kaga ta fuskar sanadi da'ifi ta fuskar matani da'ifi domin a hankalce in ka duba waɗannan abubuwan abubuwa ne biyu daban-daban ba a hada su a wuri daya mun gane wannan to wannan asbabun nuzul kenan to yanzu abu na karshe wanda ne za mu yi magana kan shi shine a balaga ta alkur'ani balaga ta alkur'ani akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine kullum ina faɗa sunayen allah idan suka zo a ƙarshen aya za ka iske suna da alaƙa da ƙissar da kuma aya kuma ka nan bane to me yasa an ka ce wallahu alimun hakim saboda allah alimun allah masani na ya sani in sun cancanta ya gafarta musu ko su cancanta ba hakimun in kaga Allah ya gafarta musu to ya san sun cancanta a gafarta musu in kaga Allah ya azabtar da su ya san sun cancanta a azabtar da su sannan hikima Allah tare da ilimin Allah ta ce akwai mai ilimin da bai da hikima akwai mai hikimar da bai da ilimi to Allah duka da ilimin shi da hikimar shi tare suke za ka ce mutum yana da ilimi amma baya aiki da iliminsa kaga ya dauki iliminsa ya araba wurin da ya dace ba fa huwa alimun wa laysa bi hakim li'annahu wada'a ilmahu fi ghairi mawdi'ihi mun gane wannan to wannan da farko kenan balaga ta biyu sai ce imma yu'adhibuhum wa imma يتوب عليهم واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم sai gabatar da azaba wani wuri ƙwar'ani in shina magana sai ya gabatar da rahama akan mi akan azaba wani wuri sai shi gabatar da azaba akan rahama to a nan kaga sai gabatar da azaba da yace wa akharuna murjauna li amrillah sai ce mi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim bai ce imma yatubu alaihim ba wa imma yu'adhibuhum ayar yace haka ko haka bari to balagatu taqdimi wat ta'khir me yasa aka gabatar da azaba akan gafara akan tuba kamar cikin ma'ida ne wani wuri sai gabatar da gafara akan rahama wani lokaci gabatar da azaba akan rahama to ya an kai wani وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ستمي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أما دتيك بستي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ستي يعذب من يشاء yasha'u wa yaghfiru liman yasha to me yasa sai ya gabatar da gafara a na farko ya jinkirta azaba a na biyu nan kuma me yasa ya gabatar da azaba ya jinkirtar da tuba why in ji masu karatun english kurkuwa ko ba haka nan bane can yana dan can yahudawa ne sun yi sabo ko ba haka nan bane to kofar tuba tana mi tana bude sai ce yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha can da yace wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma an dace hannu ko ba a dace ba to kaga tunda an dace hannu sai ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi sai ce yu'adhibu man yasha can gara gabatar da azaba nan kuma da yace wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa in ma yatubu alaihim ai ana zance musu habbai ne ko to ai kaga ga kaida tun da sahabbai ne ya kamata a gabatar da tuba ko ba kadan bane amma in mutun yayi kuskure sai an tsoratar da shi gabatar musu da tuba zai isa su ce a ba ai ko gobe haka za a yi sai aka ce hey wa akharuna murjauna li amrillah suna jira a ce in ma yatubu alaka ce in ma yu'adhibuhum sai suka shiga suka shiga cikin sauna sai Allah ce wa in ma yatubu alaihim ko ba haka nan bane kaga mutun in yayi laifi ya kamata a fara bashi tsoro kafin yi kafin a sa mai tsamba da za a yafi amma da zarar mutum na laifi kullum ana mai sauki to kullum ba maganin sa wato ba a yi masa hanyar da zai bar wannan abin ba kamar an ce ne kullum shi yasa duk hukumar da kaji Allah ya ce a yi ma wani duk dokar da kaji an aza a duniya ba dan ana so a yi ma dan adam azaba bane ko a wadatantar da shi wani lokacin abin da yake yi ne in ba an yi masa haka ba ba zai daina sharri sa a cikin al'umma ba sha'ir yace wa sharru in talqahu bil khair ضغط به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم والناس إن ظلموا البرهان واعتصفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم akwai mutumin da in an ka yi kuskure an ka ce wani daina sai ya daina wani kuma an ka yafe mai kuma gobe zai yi kuma jibi a yafe mai kuma ya yi gata kuma a yafe mai kuma ya yi to kaga irin wannan in ba masa hukunci ba ai ba a kyauta ba wannan shi yasa kasance musu ke lalacewa saboda waɗansu na laifi kuma kullum a sake su mutum ya kashe mutum a sake shi yau gobe ya kashe a sake shi jibi ya kashe a sake shi yau mutum ya bi da bai dace ba a yafe a yafe a yafe ba a yi masa tarbiyya mai kyau ba a'a a dan dan dana mishi ya jiya sai ya daina wannan shine tarbiyya Allah kai mu da mai kyau to shi yasa sai gabatar da azaba sai tsoro ya kama zukatansu wa in ma ya tubu alaihim kuma Allah in ya gada ba ya karbi tubansu kuma tabbas ya karbi tubansu kamar la kattaba Allahu ala nabiyyi wa ala thalathati alladhina khulifu malam lokaci yana tafiya mu karanta wannan aya ko da kina sai da wahala ta samu karewa walladhina takhadu masjida
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون نعم إذا muka duba cikin tafsirin jalalain ya ce wa kenan da minhum daga cikin munafikai kaga minhum ke shi ya kawo shi an gane ko allazina takhadhu daga cikin munafikai akwai waɗanda suka riki masjidan masallaci wa hum 12 mutum goma sha biyu ne min almunafiqin daga cikin munafikai mi suka rike masallacin nan diraran don cutarwa ya ce mudarratan li ahli masjidi quba don su cutar da mutanen quba kaga sun zo da aikin addinin musulunci amma ba don Allah ba wasu sun yi masallacin su don Allah suna bauta ma Allah sai suka ce ah to mu ma za mu yi masallaci to in za ku yi masallaci akwai bukata ku yi masallacin kaga ya kamata a duba a wannan masallacin an yi masallaci amma wannan masallacin baya isa in kusa da kusa suke in za a yi hada su a hada su muna yi masallaci daya ba dole bane sai an yi limami biyu haka ne ko ba haka ba to idan aka yi masallacin me ake bukata Allah ya karba amma wani sai ce a shi kowa ya kusa kowa ina shi sai sai ga wasu masallatan a unguwa da a hada kuɗi mai kuɗi goma su hada su sai fili shi babban masallaci sai dai kowa ya yi dan akurkin shi a gidan shi ya yi so yana da tafin shi kuma ya yi kofar da zai hito saboda kullum mai kuɗi tsoron hito a sallar asuba ya kai yana jin tsoron hito a buge shi ko ba ka nan bane ko a sabin daga a halbe shi ko in zamanin kidnapping na a yi gaba da shi ko ba ka nan bane kidnap lezotage ko ba haka ba a gani sai dan masallaci in ya dan akurkin shi sai a samu liman wani an hiso a samu alarama alarama wanda bai yi aure ba eh wanda bai da sharji mai yawa eh wanda bai da mata sai a kawo shi sai a aji sai ya bude kofa in yayi kofa shikenan in lokaci ya an kai kiran sallah an ɗansa ‘yan ofar lai a kiran sallah Allah kuwar shi kiran sai ya taso ya yi wanka sai ya ɗan abin da ya ji liman yayo kusa sai ya buɗe daga can cikin gidan shi sai shi kule ya shigo ana ƙara sallah kuma sai shi ɓin sai shi ya ƙari ba sa iya tunanin me zai kai al'umma gaba don haka ba wai ana son a yawaita masallacin ne babu dalili ba a yi akwai bukata a yi akwai dalilin da suke sawa a yawaita masallacin cikin al'umma ina fata an fice ni to ashe tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sami waɗanda sun kai masallaci diraran yace mudarratan li ahli masjid quba don su cutar da waɗanda suka yi masallacin quba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ne kira masallacin Quba lokacin da muka je Saudiya a lokacin da muka je aikin abinda lokacin da muka je Umra mun ga wannan masallacin kuma mun yi sallah a cikin shi ko ba haka da bane har yanzu akwai wannan masallacin wa kufran kuma sun yi wannan masallaci don kafirci li'annahu li'annahum banahu bi amri abi amir sun gina wannan masallaci da al da umurnin abi amir ar-rahib wanda asalin shi rahibi ne yance rahib shine mai ibada an gane ko daga ruhbaniya ne mai ibada na kiristoci wa rahbaniyatan ne bi tad'uha ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kuma ga bane to arrahib shine mai ibada wanda bai da ilimi alhibru ko alhabru malami na kiristanci wanda yake na da ilimi to wannan abi amir arrahib shine ya umurce su da su gina masallaci ina fata ana fahimta ta tunda shi ya umurce su da su gina masallaci li yakuna ma'aqilan lahu dan ya zamanto ma'aqil ana iya cewa wato wani markaza kun san iqal ita ce akala wanda ake daure raƙumi to ma'aqil wurin da zaka daure al'amuranka shi yasa in za a kai wa waɗansu 'yan tawaye hari sai a ce wato yuradu dakku ma'aqilihim za a girgiza wurin da suka je suka yi santa suka zauna to shine an ka ce ma'aqil kamar wurin da zai daure al'amuran al'amuran sani ma'ana ya zama to ba to bas kenan gare shi shi Abu Amir Ar-Rahib ya ce a gina masa masallaci a Madina li yakuna ma'aqilan lahu dan saboda ya zamanto wurin da zai tattare ya kafa al'amuransa sansani kenan yuqaddimu fihi man ya'ti indahu ko yaqdumu fihi man ya'ti indahu duk wanda zai zo wajen shi dan a yaki addinin musulunci sai ya zo wannan masallaci kaga sun yi sun yi shugaban burtu domin inda mutane ne za su zo baki ba a san da su ba da a gani amma waɗancan na da masallaci wannan na da masallaci wannan ya zo masallaci ya yi sallah wannan ya zo masallaci ya yi sallah za a gane ba za a gane ba alhali shi wanda ya bada umarni a gina da masallacin kirista ne kaga ba musulmi bane sannan kuma menene duk wanda zai shigo a yi aiki da shi don a bata musulunci a madina wancan masallacin zai sauka kaga ashe masallaci ne aka yi da zura a zahiri masallaci ne na Allah amma kuma wa za a bauta ma a cikin shi shedan ina fata an fahimci ni ma'aqilan lahu li yakuna yace li yakuna ma'aqilan lahu yaqdumu fihi man ya'ti min indihi kana wa kana dhahaba li ya'ti bi junudin min qaisar shi abu amir ar-rahib ya tafi yazo da junudun duna daga qaisar na fata an fahimci ni ma'ana za a taimaka mishi ya je ya samu sojoji ya shigo da su madina a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ga kaisara liqitalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe a shirya wani abu don a ruguza musulunci a kasashen mabayo aka fara ba le zo NG zo NG da ake kawowa waɗansu daga kasashen turawa amma da sunan musulunci ko ba haka bane wasu kungiyoyi na kafirci waɗanda suna kishiyar musulunci amma sai su je su buga markaz center a new york su buga center a paris su buga center a london daga can ake ba su kudade ga su kafirai ne amma da sunan musulunci suke yadawa sai su zo su gina masallatai su gina makarantu ga gwamnatocinmu ba sanin addini suka yi sosai ba sai ana ganin sun taimaka sun taimaka sun taimaka karshe kuma sai al'amari ashe kafirci ne ake yanawa ashe ba yau aka fara ba an gina masallaci a madina ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunan addinin musulunci amma ƙarya ne rusa addinin da ake so a yi wanga tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ne muka kawo wannan ba dan haka dan mun ce akwai masu zakkuwa da mummunan niyya su ruguza addini cikin kasashen mu ba ƙarya muka yi ba Allah shi mu da sai yace to wa tafriqan nan da cikin jalaliniya sun yi shi don rarrabewa bainal mu'minina su rarraba hankulan mu'minai an gane ko su rarraba hankulan mu'minai domin ba yadda za a yi a ci nasara a kanku sai an yi sai an raba hankulan ko da an yaudari wani musulmi bai gane ba wani za a zo a nuna mai harka ce ta addini amma bai san kafirci bane Allah ba zai kama shi ba sai ran da ya gane abin ba addini bane ya doki su kuma suna amfani da cewa sai ka samu kuɗi sai an gina ku dan dama in addini yazo akida da ba ta gaskiya ba za a yi kokari a nemi sana'ar da take ci a wannan kasar ai maza maza a dauki dalibai a biya musu fandin likitanci ai maza maza yan kasuwa a basu kuɗi a manya manyan yan bariki da ministoci a basu manya manyan kuɗaɗe a sai su ba sai ko mun fahimta ba to in an kai musu wannan aka ƙari sai a gina makarantu ana na ana ta tallata ɓanna kaga sai a rarraba hankulan mu in ka zo ka ce kai jama'a abin nan bai da kyau sai a ce haba karam kallah hasada ta yi muku yawan mallan mai mutum ya zo gina irin wannan masallaci na miliyon 100 ka ce kuma ba mutumin kirki bane a'a kai ka san aqidar shi ka san aqidar sa ba wani tana yiwa don hasada yayi ba ina kare kowa ba don na san wani zai iya faɗa don hasada amma akwai kungiyoyin da na kafirci ne suna yada kafirci amma tura suke taimaka musu dan saboda suna sauƙaƙa musu aiki idan bature ya zo ya tallata kafirci ba za a karɓa ba amma in wani zo da sifan musulmi ya gina masallaci zai tallata kafirci zai yi sauki haka ne ko ba haka ba to Allah ya kyauta wa tafriqan bainal mu'minin sun yi wannan dan su rarraba hankulan mu'minai an gane ko maf'ulun li ajlihi na kaga diraran dan saboda su cutar da addini wa kufran dan saboda su yada kafirci wa tafriqan bainal mu'minin dan su rarraba hankulan mu'minai kaga duk wanda ya masallaci dan wannan kaga akwai matsala shi yasa in zaka gina masallaci zaka gina shi da kyakkyawan niyya ya taimaki musulmai dan saboda addinin musulunci haɓaka babu wata matsala amma in kai gidan saboda ita gudun yiwuyin ta gaba ka kyauta ba ba sani kuma fahimta ba tafriqan bainal mu'min da arba hankulan mu'min da shesa in kun kaga turawa sun ci nasara kuma wallahi sun raba hankulan mu dole na musulmi mu rike alqur'ani da sunna mu rike fahimta ta salaf magabata mu ci nasara ayoyin da suke nuna cewa kada mu rarraba suna da yawa ma'ana kada mu yarda muna rike da aqida ta gari muna akan sunna muna akan fahimta ta salaf mu rarraba ba haka ba ba da wannan ba kaji Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كم زمنتم إلى أهل الكتاب وأطيعوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كد قرآن ربك رجع القرآن لسنة أكم فهمت تسحبي والله تكوشي نسان amma idan aka kiyafa kowa ya zo mai hidda shi ke yi wanga yadda wasu kafirai mai wasan kafirai bane wannan a zuwa ce mai magana da ka faɗa kuskure ta ta sa ma alƙur'ani ta sa ma suna kace a'a kai dole sai an bi son ranka yo kai za mu bi ko addini addini aka ce mu bi in kuskure ne kuskure ne ga kuskure a aje maka abinka inda kai dare a ɗauka ba shi kenan ba amma ina yanzu mutane da dama masu da'awa da sauransu kowa ya za Allah ma Afirka ma da kasashen Larabawa galibin mutane duk Allah tunda Allah na abai kuskure in kuma kowa ce ke bai kuskure kasashen mu da wuya mutum da ya yi kuskure wallahi da mai kudin da talakan da malaman da masu da awa da masu wiki kowa mai kuskure afirka to tun da maku kuskure kun zami kun san allah tun da la ya zullu rabbi ko la ya sa allah ne ba ya kuskure a'a muna yin kuskure in mun ga kuskure mu kuma muna gyarawa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتفريقا بين المؤمنين الذين يصلوا وتفريقا بين المؤمنين الذين أبن يصلون بقباء ولن تسكي صلى قباء بصلاة بصلاة بعضهم في مسجدهم ko saboda za su rarraba kan musulmai waɗanda suke sallah a masallacin Quba shine ce alladina yusalluna bi quba'in bi salati ba'dihim fi masjidihim ya an bude sabon masallaci wani ko dan shi zo shiga yadda masallaci ke zai tayi sallah kaga kenan ga Quba ana sallah su ko sun yi nasu kuma su ba sun yi bane dan saboda ko da musulmi sun yawa sun haɓaka a'a sun yi ne kaga sai a samu masu yin sallah don Allah sun baro masallacin Allah sun kuma wani masallaci amma ka adabu da wannan masallaci na Allah bai taɓa hufinta ba wa irsadan kuma sun gina wannan masallaci irsadan tarakkuban ma'ana jira shine irsad jira ko daku inna rabbaka labil mirsad an gane ko fa idan salaha al ashhurul hurum faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudu lahum kull marsad so shine nan wa irsadan dako no liman haraba Allah wa rasulahu ga wanda yake yakar Allah an gane ko ana mutum yana yarkar addinin Allah don ba a yaki da Allah ko ba ka da bani an ce ana yaki da Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir duk kafiran duniya da kun fa kun Allah zai shiga da su amma nan suna yakar addinin Allah ne hakikani wa rasuluhu ko ko an kawo sunan Allah saboda Allah shi ya turo manzo mai yaki da Allah da manzo yake yaki mai yaki da manzo da Allah yake yaki liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ga wanda ya yaki Allah da manzo min qabl tun gabani ai qabla bina'ihi kafin ma a gina masallacin shi wannan mutumin makiyan Allah ne shine Abu Amir an gane ko huwa abu amir al-mafkur wala yahlifunna za su yi rantsuwa da Allah kaji la yahlifunna munafiki kenan yana rantsuwa da Allah akan ƙarya shi ne ya cimma burinsa na duniya sunan Allah bai da kima a wurinsa addini bai da kima a wurinsa alqur'ani bai da kima a wurinsa sunna ba ta da kima a wurinsa ana iya a saka sunan Allah dan saboda ya samu ya ga ya cimma burin shi na duniya yana yarda a kaskanta qur'ani saboda ya samu biyan bukata ta duniya yana yarda a taba sunna saboda ya samu biyan bukata bukata ta duniya liman harba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifun za su yi rantsuwa in aradna ai ma aradna ba ko ni muke nufi ba wai illa alhusna sai dai mai kyau to da gaske na ko bi bina'ihi ai ba mu yi komai ba da gina masallacin illa alhusna ai illa alfi'lat alhusna sai abu mai kyau kaga ba su ce alhasan ba alhusna mafi kyau kaji rantsuwar da sun kai amma mi ya biyo baya minar rifki muna nufin a samu sauki ne bil miskini ga talaka fil matsari in an kai ruwa kun ga in an kai ruwa akwai tabo talaka bai iya zuwa wal harri sannan kuma in akwai zafi ba su iya zuwa daga nesa wat tawsi'ati alal muslimina kuma mun yi wannan masallacin dan mu ƙara faɗaɗa musulunci yayi yawa Allah ya ce hey wallahu ya shahadu innahum lakadibu Allah yana shaida cewa su makaryata ne fi zalika a cikin wannan wa kanu sa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an yusalli an yusalli fihi sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa yazo yayi sallah fa nazala sai aya ta sabka kaga wai suna son su koyi bannasu da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da yawan mutanen da basu cancanta ba in sun ka shirye shinshin don su sai su dibi wa za su gayyata wanda in an gan shi a wurin za a yi da abin wai sun manta da sun yaudari addinin Allah kuma Allah yana kallon su zai iya kama su kaskanci ne Allah kai mutsari da irin wani lokaci ya riga yayi ba za mu iya ci gaba ba amma dai mun fassara irin da kalmomi insha Allah rabbul alamin gobe idan Allah ya kaddara ce masu rayuwa za mu zo mu dora akan wannan ayat walladina takhadu masjidan jira abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ma mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh